عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi ashirin da tara ga watan muharram shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan da annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba muna sura ta ashirin da ɗaya idan ka faro riga daga sama mun kuma tsaya a suratul anbiya kenan mun tsaya a darasi na shida za mu tashi darasi na bakwai aya ta tamanin da tara sai kuma ubangiji malaukacin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai da kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين
dama sura kamar yadda aka faɗa suratul anbiya ana ta tabo mana annabawa wato daban-daban a cikin wannan sura mai albarka bayan an yi bayani akan annabi Yunus alaihi salatu wassalam sai Allah yake wa Zakariya aka ne shi ma annabi Zakariya wanda ba wuce yake cewa yawo sai yake idna da rabbahu lokacin da wato katina lokacin da ya kira ubangijinsa rabbi ya ubangiji na la tadarni fardan kada ka kyale ni ni kadai wa anta khairul warithin lalle kai ne mafi alkhairin masu gadarwa shine anta khairul warithin mafi alkhairin masu gadarwa Allah yake fakka jabna lahu sai muka amsa masa wa habna lahu yahya sannan kuma muka ba shi da suna yahya wa aslahna lahu zawja sannan muka gyara gyara masa wato biya da matarsa innahu hakika dukkan su kanu sun kasance yusari auna fil khairat suna gaggawa wajen aikata ayyukan alkhairi wa yad'una la suna kuma roƙon mu ragaban ta hanyar wato abubuwan da suke kwadayi wa rahaban sannan kuma na suna wato masu jin wato kwarjinin mu suna wasu jin tsoron mu dangane da abin da ya kamata su ji tsoro Allah ya ce wa kanu da na kashi lallai su masu takawa ne sun kasance suna jin tsoron ubangiji madaukakin sarki malai ce kubiru ta'ala na abdi zakariya Allah madaukakin sarki yana ba da labari dangane da bawansa zakariya ina talaba an ya haba hullahu walada lokacin da ya nemi da ya bashi da ya kunu min ba'dihi nabiyyan wanda zai zanto annabi bayansa وقد تقدمت القصة مبسوطة في أول سورة مريم سورة مريم من تتولى سورة إن كان هنالك دعا زكريا ربا أقول أنه شافوا ذا كتر بياني أكي أكا أنه زكريا بياني قمتشي قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أزوى واتو كرجل آيين بسكي بياني أكا النبي zakariya da iyalinsa to shi ne malin yake cewa wa hahuna wato a nan kuma ɗin da da muke gani sai yake an taƙaice ma iskar dangane da wato abin da annabi zakariya yake faɗa to sai aka gaya ba inna da rabbahu lokacin ka tana lokacin da ya kira ubangijinsa hafiyan kaga ya suratul maryam an gaya ba ya kira ubangiji a koyi cikin dare za ki rika roƙon Allah cewa ya ubangiji ina da matsalar rashin da rabbi la tazarni fardan ai la walada li wa la warisa yaqumu ba'di fil nas ba ni da da ba ni da magaji wanda zai tashi baya na wato a rika cewa wani dan wani ne a rika ma tunawa da kai da an san ka ce a ai wani ko dan wani ne Allah sarki Allah ya ji kansa din da garkarka kwankar za ka ta gumba wani abin kirki ka shuka ba to in Allah ya yarda kwana 40 an manta da kai a kwana arba'in kwana arba'in din ma wanda za su yi sadaka arba'in ne ba ba wai wato waɗanda suke na ba su da alaka da wannan din ba su sai yake wa anta khairul warisi kai ne mafi alkhairin masu gadarwa sai yake du'a'un wa sana'un munasibun lil mas'ala kaga malam yake addu'a ce da kuma wato yabo da ya dace da abin da ake roƙa amma annabi ayyub a baya kun ga cewa yayi rabbi anni masani yaduru wa anta arhamu rahimin kaga ya dace da abin da yake yana cikin rashin lafiya ya dauki sunan da ya dace amfani da shi na Allah ya dangana a gurin cewa ya ubangiji cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin ai irhamni ya arhamar rahimin ya ne jin kai ka jin kai ka ji kai na kai tausaya mu to ake duk addu'a da zaka ka dauki abin da ya dace da gurin kasa to haka shi ma annabi zakariya kun ga da yazo sai ce wa anta khairul warithin domin a cikin abin da yake roƙa Allah ka bani da wanda zai gaje ni kuma a cikin sunayen Allah akwai alwarisu mai gadarwa an gane akwai alwarisu mai gadarwa wanda yake gadarwa to saboda haka ya ubangiji wanda yake gadarwa Allah ka bani magana to da abin da zaka roƙa ana so ka dauka ka dauki sunan Allah wanda ya dace da gurin domin daga cikin al-ihsa da malamai suke faɗa kiyaye sunan Allah da Allah madaukakin sarki yake duk wanda wato ya kiyaye sunan Allah madaukakin sarki guda 99 Allah yake annabi alaihi salatu wasallam yake zai shiga aljanna mana asaha da kan aljanna inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman li adad illa wahida yake man ahsaha da kan aljanna Allah yana da sunaye 99 da yake da riba daya duk wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna to alai sawu abu na farko shine ka iya biyawa iya biya sunan Allah an ce alwari ka iya faɗarsa alwari karka ce alwari su ko alwari su bisal ko bisin ka faɗe shi da bisail musallata ka ka faɗe shi dindi to dole sai an koya baya ake faɗarsa domin ya zanto sunan ka faɗa sannan abu na biyu ka san ma'anarsa ma'anarsa sannan abu na uku ka san ina ake amfani da shi alwarisu kana neman ilimi kace ya wari allimni ilman nabi a abi ba ilimi kace so a baka al'adimu zaka dauko shi ya kamata kai amfani da shi a wannan gurin to shi ne dai cikin abubuwan da suke kawo akan al'ihsa to Allah yake fatta jamna lahu saboda ya dau sunan da ya dace da gurin Allah yake je muka amsa masa wa habna lahu yahya muka ba shi dani suna yahya aka ce wato wato tumiya ya hayali yahya an sanya masa suna ya hayali dan ya rayu saboda haka fa'ali ne kyakkyawan fata domin wanda yake rayayye ke nan shine ya haya wanda muna fata Allah ya raya shi kuma ya zama rayayye wa aslahna lahu zawja sannan muka gyara iyalinsa ita ce matarsa kamar yadda Abdullahi da Abbas da Mujahid da Sa'id bin Jubair sun yi cewa kanat akiran nata lidi ita bakarara ce ba ta haihuwa ita matar annabi zakariya ba ta haihuwa kwata kwata domin ana gaya ba shekaru za ka ta dubi shekara ta sai da wani abu shi kuma ɗari da wani abu to amma Allah madaukakin sarki ya amsa ba wanda da a wannan lokacin sai ta yi to sai Allah ya ce innahu mukanu yusari'una fil khairat sun kasance wato a cikin ayyuka da kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki suna gaggawa shine fi amalil qurbati wa fi'li sa'ati cikin ayyukan da suke za su kusanta mutum zuwa ga Allah da kuma mabiyayya ga Allah suna gaggawa to a ce duk wani abu alheri da ka dika yi kokari ka aiwatar da Allah ya ce wai da'una na ragaban wa rahaban suna roƙon mu kuma wato suna kwaɗayin abin da ke wajen mu shine ragaban wa rahaban sannan kuma suna jin tsoron abin da muke faɗa cewa za mu azabtar min ma inda na can fi ma inda na nan kuma min ma inda na suna kwaɗayin abin da yake wajen mu na rahama suna jin tsoron abin da yake tare da mu na kuma azabtarwa ga wanda ya saba Allah ya ce wa qalu lana khashi'in sun kasance khashi'ina amma da ba sai kai musaddiqina bima anzalallah suna gaskata abin da Allah ya sauka to wannan ayar kafin wato muja wato muja gaba lalle malamai suna bayani akan cewa babu abin da yafi damu dan adam irin rashin da kuma dan adam to ma babun da yafi damu ya mu tafiya da rashin da yanzu mace idan ya zanto ba ba haihu a cikin gida ba wanda yafi kowa damuwa ba da gidan ba ne matar ta fi shi damuwa wataƙila namiji zai iya ɗaukar shekara uku hudu bai fara shiga yanayin cewa ba ya fi kamata ya samu ɗa ba amma mace a shekarar farko take fara tunanin iyayen da ba za su fara turowa wai har yanzu babu ba ta yi ɓatan wata ba wata da tijuwa ana irin wannan magana take ai babu abin da ba su tsara a duniya irin kai wata rashin gori kai wata gorin ɗa wata rana wani bawan Allah ya shiga gidansa ya shekara biyar bai da bai haihu ba zuwa gida sai karo aure da ya karo aure a shekarar sai ta samu juna biyu ita amaryar tana samun juna biyu a shekarar ta haihu ta sai samu ɗa namiji bayan nan sai kawai wato tana yaye wannan ta kuma samun juna biyu ita amaryar ta kuma haihuwa ta samu ɗa mace wata rana kawai sai shiga shekarar suna faɗa tsakanin uwar gida da amarya ana ta hayaniya yana shiga sai kawai mai yayin amaryar sai ta zo ta ce wallahi sai ka zaba tsakanin mai haihuwa da mara haihuwa wannan ita amaryar wato gaba ɗaya jikin ta ya zanyi kamar rasa me za ta ce an mata gorin haihuwa sai ce to rabu da ni sai kyale ta kawai sai sai fita sai da wani sun yi bacci da daren zai dawo a ɗakin da yake ita ne haihuwar mai gorin haihuwa sai ta je ta sai ce da yau nawa ga wata sai tsaya giru sai ce to yau sha tara ga watan uku sha tara ga watan uku ga watan mars ina so ki kiyaye kawai sai rabu da ita sai sha tara ga watan hudu sai ce nawa ga wata muka taɓa wannan maganar da ke yace sha tara ga watan uku yace to yau sha tara ga watan hudu na zaɓi mara haihuwa a kan mai haihuwa ta bi gidan kun san me za a yi mata wannan siyar shi ne wai wato tun da shi yana zuwa makaranta ba za a nuna mata cewa yawa irin abubuwan da take bayan ya nuna mata kurakuranta to ba za a nuna mata ya ta shigantaka kan ba ya yi sakin a ce a yi saki ya yi na bid'a sai mai wani ta yi al'ada shi ne sha tara ga wata rai ta yi al'ada ta yi ƙarfi ne tare da ita ba domin shi ne sakin sunna sai ce to na zaɓi mai haihuwa akan mara haihuwa na take eh mara haihuwa akan mai haihuwa na take to shi ne wani abokin mu ya tambaya cewa shi ne shi ne sakin ya samu wani da muke harkar da'awa da shi yake cewa sai shi abokin namu ya ce ai gaskiya gaskiya baka kyauta ya kamata ka dawo da ita tana gidansu to da yake ga wani sai nace eh ina gani ya dade ta amma ba yanzu ba saboda wata dattijuwa ta ga mana cewa ba abin da wata tsara a duniya a duniya ina ce mata gorin haihuwa gorin haihuwa sai ana ta bacci ta ji daya kullum za ka za ka tashi ga ganta a zaune aka ce da tijuwar nan ne da biyu sai take rashin kayan daki wannan abubuwa biyu ya fi ciwo wato ya fi shige wa mace wato zuciya ita ba da wani mutane sai ba mu wani mutane ya ce ni dai malamin da muke tare da shi yake gaskiya ya yarda yake dan akwai yauke ita da fiji wannan mai wannan magana to dan da da suna cikin yanayi sai take cewa abin da ya sa gaya ma wannan ni ya faru da ni yace lokacin da mahaifinka zai aure ni ba mun kayan daki ba kaga yanzu ya mutu kace duk kun girma kuma Allah ya ma arziki dan yanzu Allah ya ma arziki a gwani yake amma har yanzu abin yana damu dan yanzu Allah wato ta ba da kyautar gida ita uwar abin da muke yanzu taro ba wani abu bane saboda kudin danta amma har yanzu kayan daki yana damu ta za ka iya ba kyautar dubu ɗari biyar gidan miliyan ɗaya za ka iya ba ta amma har yanzu abin yana damu ta za a iya bata kujera biyu ta bata daya ta maka shi wata nan take ce wa ɗanta shi wannan ɗangwar ta ce komai kamu amma abu ɗaya nake so kai ce kaga wannan rashin kayan aikin yana damuna kuma ni yanzu in an mun ba wani abu zai mun mutum da ba a yi mun a gaban da nake so ba amma ina so ko ba raina duk inda ka ji wata da aka kasa yau kayan ɗaki kai mata a bakaci na dan Allah ko na mutu sai zo ya gaya wannan abokin namu da muke da hawa da shi sai ya ce to shi ai ya san wasu a lokacin ziyara ya tsaga mutum ya masa ruhu to kafin ya zo wannan gabar yace yana bacci bayan ta rasu ta rasu yace yana bacci sai ya ganta cikin annabiwa ta yi kwalliya ta ga kaya amma dai ta kima dariya kawai ita mahaifiyar ta kima dariya da ya zo ya gaya wa wannan bawa Allah da muke dawa da yi zai ce ba wani abu da ke tsakanin kan yace babu illa iyaka sun taɓa wata magana yace to wannan matsalar ita ce kawai amma komai kai mata kawai wannan abu ne da baka cika ba sai yanzu ya Allah ya za a samu sai akwai alayin wallahi sai akwai yara biyu da ya kai sau hudu ana daga wucin sai ce to abinda za ka karɓo min nan ba wayo ana karɓowa wallahi a ranar washe gari kawai sai mutuwa yake su zo na ne su ne ba kan goron suna zuwa yake to gaskiya ba zai iya mutu duk biyun ba amma zai wa ɗaya alaƙu wanda aka fito a yi wa auren da wuri sai karamar ta ta ci girma a bawa babba yace ce ta zaɓi duk kayan ganin da take so kayan ɗakin duka a lokacin ya biya kuɗin ya yi tafiyarsa yace wallahi ba a kwana uku ba zai mafarki da mahaifiyarsa tana ta murna tana cewa Allah ya saka ma da alkhairi saboda wannan abin da ta yi mahallin jari ne borin haihuwa na farko sai kuma rashin kayan ɗaki wannan abubuwa ne da suke manya a gurin kyamata saboda haka abubuwa ne waɗanda ya kamata ce mu rika lura da su mu rika kuma kula ai banda wannan ba annabi ne da zai salamu cewa ai banda fata an mu'minin kurbata ko da fata Allahu anhu kurbata min kurabi yawmil qiyamah ko duk wanda Allah duk wanda ya yi wani mu'mini damuwa daga damuwoyin duniya min kurabi duniya daga damuwar duniya shi ma Allah zai yayi masa damuwa daga damuwoyi irin na lahira za ka je lahira ana cikin damuwa kai sai Allah ya kire ba saboda me ka dauke wani damuwa saboda haka rashin da musiba ce babba shi kanka namijin abin na damun sa amma na gaya muku ya fi damun shi abin ɗaya daga cikin wanda muke harkokin da awa jima da ji muna fita wurare da shi sai da shekara goma da matarsa goma sha ɗaya bai haihuwa amma daga baya ba ku shekara biyu wace ya aure wata bai wa Allah shi kuma sai Allah ya ba su ya ba ta juna biyu ta ya mace to wata rana mun je wani program October ana je wani daga cikin mu ana magana sai yake ce masa kai ka san kimar yara ne ka san kimar ɗani da zaka sa baki wannan kalmar har yanzu taro na kama yana faɗa kalmar cewa har yanzu yana jin ciwon ta shi da lokacin da aka yi masa haihuwar ya rika gaya wa mutane ko ni da yamin waya yake an samu karuwa shi ce ka tuna abin da wani yake mu bai manta ba wallahi har yanzu kuma idan zance ta gera ta zo da wannan magana kawai ana tsaye ba ana muna tsaye an an fito bure ana abubuwa kawai je kai ka san ciwon ya'ya ne har ba ka da ɗa yadda ciwon kowa zai rejistar wannan kalmar to wallahi bayan ya haihu ni da yayi mun sai muka yi waya sai da yake ka tuna abin da wani yake mu to saboda haka irin wannan gori mutum baya banta shi ko da wasa karka sake kai wani karka sake to ka ja karar da Annabi Zakariya yake kaiwa rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya ubangiji kada ka bar ni tilo domin kai ne mafi alkhairin masu gadarwa saboda haka ƴan uwa mu sani ƴaƴa ni'ima ne to sai ya zaka gode wa Allah abu da ni'imar da Allah ya ba shi ne kawai da kyawar tarbiyya ba ka bar musu kudi ba kawai tarbiyya ta kwarai da za su rika ma addu'a an kadin domin muna ƙara nana ta wallahi idan baka gina lahira ka da yanzu ƴaƴan yanzu ba za su gina ba ba ina gaya ma saboda haka yi kokari ka gina ka gina lahira ka a duniyarka kafin ka koma zuwa ga Allah wannan shine abin da ya kamata kowa ya wato kafa a cikin zuciyarsa cewa matasan yanzu kawai ta kan zuci yawa da yawa illa man rahimahullah sai wanda Allah ya ji kansu shi da Allah madaukakin sarki yake wa kanu da na kaji ai lallai sun kasance masu gaskatawa ne da abin da muka wato am saukar kamar yadda wasu malaman suka faɗa sai Allah yake
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين.
Allah madaukakin sarki yace wallati ahsanat farjaha katila wanda ta kiyaye wato barjin ta kiyaye al'aurarta ta kiyaye da ta yi bi ta yi zina Allah yace fa nafakhna fiha min ruhina muka yi wato buta a gare ta ne ruhina daga ruhin mu Allah yace waja'alna sannan muka sanya ta ita yar wabdaha da kuma danta ayatan su zama aya lil alamin ga dukkan duniya domin annabi Isa da na Maryam aya ne wato na wato na duniya me yasa ma da yake me yasa aka jingira su da da annabi Zakariya saboda ko a sauran surori da Ali Imran da Maryam zaka ana kawo maganar Zakariya ake fara wato bayani akan annabi Isa da na Maryam domin shi ya raine ta dan a gaya ba wanda ya raine ya ya ba da tarbiyyar wato mai tarbiyya ne saboda haka inda mutum yana da tarbiyya kuwa wanda zai bawa tarbiyya in Allah ya zai samu tarbiyya da wallahi raba suna cewa faki da shi ila yu'in wanda bai da tarbiyya ba iya ba wani tarbiyya shi da wajibi ne in za ka yi wa wato za ka dauko nan ko za ka yi raino ko za ka kai yaron ka makaranta ka diwa tarbiyyar gurin in ba haka wato za ka rika tumka ta bayan na warwarewa yana ɗaya daga cikin wajibin iyaye a rika dubawa faki da shi ila yu'in wanda ba shi da tarbiya baya iya bayarwa to sai Allah madaukakin sarki yace mun sanya su su zamto aya wato lil alamin wannan da shi dalibai sai Allah yake inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun Allah madaukakin sarki yace inna hadhihi lalle waɗannan ummatukum lallai al'ummomin ku ne ummatan wahida tun daga kan annabi farko da muka fara har zuwa nan har suna da wajen din to ana Allah yana gaya mana cewa al'umma ta yake gaba ɗaya domin kowanne da ya zo daga cikin ya yi kira kan tauhidi haka annabi alaihi salatu wasalam ya ce cewa mu wato ɗan gida ɗaya ne daidai kowa wato yana da taka shari'a to shine inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lallai waɗannan su ne al'umma wadda take al'umma guda ɗaya wa ana rabbukum Allah yace lallai kuma ni ne ubangijin ku fa abudu to ku bauta min ni kadai sai Allah yace وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون na'am فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون Allah madaukakin sarki yace wa taqadda'u amrahum bainahum amma duka al'umma ɗaya ce su wanda suka zo daga baya sai suka rarraba al'amuran su a tsakanin sai ga wannan yana kungiya kaza wannan yana kaza wannan yana kaza gaba ɗaya aka rarraba alhali annaba wannan gaba ɗayan su ɗan gida ɗaya ne kamar yadda annaba alayhi salatu wassalam ya gaya mana a hadisin wato hadisin da ya zo a hadisin bukari cewa nahnu ma'ashara al-anbiya'i auladu allati sai ce dinu na wa'i mu taron annabawa gaba ɗaya ɗan uba ne gidan mu ɗaya saboda haka addinin mu ɗaya ne dukkan mu gidan mu ɗaya ai tsakan mu ɗaya wato da wanda muke yi iri guda ɗaya ce amma kowa da shari'arsa mala yace yani annal maqsuda huwa ibadatu llahi wahdahu la sharika la abinda ake nufi shine wato duk wanda zai zo duniya ya bautawa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kamar yadda Allah yake da kullun da Allah ne ko shiratan wa min hada amma duk annabin da zai zo kowanne idan ya zo wala kadi ba atna fi kulli ummati rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu tagut duk annabin da zai zo zai ce ku bautawa Allah ku kiyaye tagut amma jara'a kowa daban kamar yadda muka rubiya a baya to saboda haka amma aka samu wata al'umma yanzu aka zo kamar yadda annabi ya faɗa cewa yahuda za su kasu gida 71 kiristoci 72 musulmi za su kasu gida 73 gaba ɗayan su ɗan wuta ne amma wanda guda ɗaya sabai ka ce su waye waɗanda ba ɗan wutan ba annabi yake ma ana alaihi yawma wa ashabi shi ne wanda suke kan jirbar da nake a yau ni da almajirai na ni da waɗanda suke ɗaura mun aure na ɗaura musu waɗanda suke karɓo min wato haraji wato na sa ta raba ko abin da ya kawo wanda annabi yake mu'amala da su yau da gobe saboda haka wanda ce akan wannan turbar tun wannan lokacin idan irin turbar su kabi to kana kan turba irin ta annabi alaihi salatu wasalam shi da ake cewa wato mutum yayi koyi da annabi alaihi salatu wasalam a wuza fahimtar magabata na kwarai magabata na kwarai fa na farko su ne almajiran annabi sahabbai duk wanda zai aiki in ba irin wannan salon ya biyo ba to ko shakka ba ya tabi yayi asara duk wani rikici da za a yi gaba ɗaya da wasu ƙungiyoyi da ɗari'u ba ruwan karin ba abin da ya ba zafi da su Allah ka zauna lafiya eh in kana so ka zauna lafiya duk inda gaskiya ta zo to karbe ta ka karbe ta kawai domin da zara an kifa ma tukunya an sa ma an gamu wannan taban da ake sawa da an dora tukunya an sa an gama haka ba ga magabata suke kiranta idan mutum ya yi zalunci ya gama an je rubin ji masu rubin shi a magabarta ba ta kan kabari da rubin ji ana miƙo wannan taban sai suke to yau an gamu sunan wannan kasar kenan an gamu ana zuba ba an gama ku bai an gamu abinda kai zaka je kai tar da shi kawai to saboda haka da an rube ka ba wanda zai tallafa ba abinda ka aiwatar shi kadai zai zauna da kai to ne kawai da ka mutan zuciya ba saboda duniya kawai saboda san zuciya saboda duniya ka bu wani abu wanda yake na raraje da wanda yake cewa idan Allah salim alim to ya rika bibiyar abinda Allah yake so ya rika bibiyar abin da annabi alaihi salatu wasalam ya zo da shi in ko ba haka ba wallahi sai mutum ya ci jiyada shi zan yadan da bari amfani da shi ba wani lokacin zaka ga wani yana son gaskiyar amma wani abokin sa ne zai je shi kawai shi ne kokari ya dangi to abin da ake so ga kowa duk wanda yake so ya haɗu da Allah salim alim ya rika addu'a ya Allah ya nuna masa hanya ta kwarai sannan ya rika kokarin bibiyar ayyukan alkhairi to za ka koda ka yi kuskure sai Allah ya yafe ba amma mutukar Allah ya gane cewa kai kana da bangaranci wani abu kake so daban to wallahi ba za ka haɗu da Allah salim alim ba addinin nan kuma ubayin da kyau na Allah ne annabi alaihi salatu wasalam shi ya zo koya mana addini saboda haka kan mu addini dan wani ni addini dan Allah kawai tunda shi aka aiko wato annabi alaihi salatu wasalam aka aiko mana mu yi kokari mu ga mun koyi da shi mun kiyaye jarɗan karɓar aiki jarɗan karɓar aiki guda uku ne imani ikhlasi mutaba dole sai kana da imani Allah zai karɓa aikin ka sannan sai ka yi da kyakkyawan niyya sannan sai ka yi koyi da annabi alaihi salatu wasallam in musulmi gaba ɗaya a duniya yanzu ka rike wannan jarɗan uku an daina rigima dan kungiya kaza ba zai rigima da dan ɗariƙa kaza ba ba za ku rigima ba me abin rigima ki babu domin kai abin ka kana da imani kai musulmi ne ne musulmi ɗaya kenan sannan abu na biyu don Allah kake so ka yi aikin nan sannan abu na uku sai a duba a ga waye ko ya ra'ayi shi kenan ba rigima waye yake ayi annabi alaihi salatu wasalam annabi alaihi salatu wasalam din nan kowa ta waje yake kowa yana jin nasa ne to tun da shi yake ayi ni amma ba a kan ramu ba a yadda malamai suka bayani shi kenan sai ka zo da lafiya ne abu rigima to gaba ɗaya ba rigima a wannan gurin kake duk wani rigingimu da kuka ji ana yi tsakanin al'ummar musulmi wallahi akan wayan abubuwa uku ne wannan abubuwa uku kuma ba sai ka tara da ta waya ɗakin ka ba kowa ya ji gajiya ji to Allah ya fahimci cewa wayan abubuwan ka sa a ranka guda uku kana da imani kana yi don Allah sannan kana kokarin bibiyar da Allah da Annabi suke so zaka zauna lafiya amma an ka biye wannan yanayin musamman yanzu guguwa da ta zo take ɗiban mutane wallahi za ka yi farin imanin da ya jire. Jama'a, ni har sai da na ba da tunanin cewa anya ko ayan nan ta ma'ida da Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhal ladina amanu wato alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaytum wallahi sai da na ba da tunanin wannan ayar ko lokacin da ba kawai kowa ya ta kansa wa'azin ma adina kawai kai iyayenka ni na fara wannan tunanin Allah musamman a wayannan kwanakin ganin yadda abubuwa suke faruwa musamman a cikin musulmi matasa abubuwa ni na fara wannan tunanin nace anya na fara duba tafasir in ƙara duba ko zan samu inda wato zan samu ayar da za ta goyi baya na wa'azin bayan dina Allah kuwa saboda za ga al'ummar mu ta zama wata iri yanzu gaba ɗaya an rikice upside down ake tafiya wannan al'amarin ni yana irin kyawun da yake ba da tsoro Allah cewa gaba ɗaya yanzu wato kan zuciyar mu muke yi gaba ɗaya mun ajiye musulunci a gefe kowa abin da ya ga dama yake yi ba malami ba jahili Allah ya zai sai da na yi wato a tamtin cewa ni ya kamata kawai ne kukin gaba ɗaya rufe social media wani malami na ya ce a ai wani yi bai ce akwai alkhairin kuma alkhairan da wato za ka gano a wani guri sannan kai ma za ka iya gaya wasu alkhairi kuma su amfana amma a harkar social media yanzu za ku ga gaba ɗaya duniya tsiyama ta kusa tagi a social media saboda yadda abubuwa suka canza gaba ɗaya abubuwa ake na rashin tarbiyya Allah ya tsawo to Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa in muwallati asarat farjaha dan ne ko inda wata kadau amrahum bainahum mutane sun rarraba tsakanin su ta hanyar bin kungiyoyi da ɗabi'u Allah yake kullun gaba ɗayan su kuma ina yana raji'un gaba ɗaya gurin ba za su dawo sai Allah yake ne fa man ya'mal min as-salihati to ga jarkai durutu kabulin amal din ba sun zo duk wanda ya ayyuka na kwarai wa huwa mu'minun shi kenan alhali yana mu'mini jaradin kenan shi za a kiyama idan aka ji ai da Allah yake fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi aijati radiya wa amma man khaffat mawazinuhu to idan aka ji malamai suka ce in ka karanta aqidat duwasiya sai aka yi ba idan kafirai suka ce duba wa yanzu hasana da sayyi'at sayyi'at kawai za a auna su kai za a debo me yasa saboda ba su da imani ai za ga suna hakanatin a duniya to a duniya ake saka musu kuka kalli bulge ta yanzu ko wata shekara ya turo da taimako Najeriya. Ai hasana ne, amma ba zai ganta a kiyama ba, me yasa kawai da babu imani. Ka'ida kenan. Wannan abin da yake haskawa ba za a gani ba, ba zai ga wato hoton aikin ba sai da imani, ba zai ganshi ba. To duk kafiri da ya ba zai ga hasana a lahira ba. Sai a kawai zai gani, ta haka wuta ne domin ya zo da hasara ko dai ba sai yi annan kuma ko guda ɗaya ne da ita ce za ta yi rinjaye ita ce dai a sama saboda ne illa kafircin da ya zo ne to yi Allah yake wa huwa mu'minun lallai yana mumini ba za ku fura da lisa'i Allah yake ba za mu fitircewa aikinsa ba abin da ya yi na aiwatarwa wa inna lahu katibuna lallai za mu rubuce masa da abubuwan da ya aiwatar sai Allah yake na'am وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فالبانية شاقصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين Allah madaukakin sarki yace wa haramun ala qaryatin ahlaknaha wato haramun ne ga alƙanyar da muka halakar annahum la yarji'un cewa ba za su dawo ba shine malamai ke cewa nafiyun nafi isbatu idan ma ka zo ka ce ina mala aliyu ya ka ce baya nan sai ka ce ba baya nan ba bai kake so ka tabbatar ina yana nan to shine nafiyun nafi isbatu kun fahimta irin amsar yara a ce ina mala aliyu baya nan sai wani ce ba baya nan ba yaro ya ce ba ba baya nan ba irin wannan amsar ya nuna ba yana nan jiya to shine in ka kore korewa ka tabbatar haka ce kiran da visa a larabci idan aka ce alaita kaza wa kaza an kace na amka faɗi sai dai ka ce bala shine yake nuna eh ka tabbatar da wannan abu amma an kace na kana nufin eh ba haka bane din alaita lahu bi ahkamil hakimin kaga sai kace bala alaysa zalika biqadir ala an yuhyi al-mauta bi ajli subhanaka qabla sarki ya tabbata ga Allah haka ne kuma da ya tabbata hadisin na Aisha da malaman tafsiri ke kawowa da kuma wasu hadisai saboda haka wannan shine to cewa ba za su dawo ba ma haka bane saboda haka duk wanda duk alƙaryar da aka halaka za ta dawo cewa maganar ba za su dawo ba ba haka bane za su dawo kenan shine haramun ala qaryatin ahlaknaha haramun ne ga alƙarya da muka halakar na cewa annabi la yarji'una ba za su dawo ba a za su dawo Allah ya ce hatta idza futihat ya ajudi sai mun bude ya ajudi wa ma'jud ya ajudi da ma'jud wata tawagar jama'a Allah ya ce wa hum min kulli hadabi zaka gansu da kowanne tudu yan tudu da suna gangarowa Allahu akbar ya juji wa majuji kamar da muka bayani digal a baya a hadisin nan wato wato na sama'an na waqi ibn sama'an dogon hadisi da muka fara bayani zama a karatun mu na al-lu'lu wal marjan da aka yi bayanin digal da yadda zai zo yi daga takasa da inda zai sauka mun yi wannan bayanin to gaba sai annabi ya dora yake daga ana gamawa da digal kuma sai ya juji wa majuji da dan lokaci dan wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya tafi ziyarar baki'a yana zuwa makabarta lokaci bayan lokaci yana dawowa sai yake cewa um ya ba ta kusanto yace domin wayannan yan tawaye sun fara samun dama yau sun fara kurba katanga sun kusa zuwa su ne yan yajuju ma yajuju ma ju da Allah yake inna yajuju wa majuju mufsiduna fil ardi ko fa an naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum hadda mun yi bayani a suratul kafir قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينني بقوة أجعل بيننا وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا har zuwa ƙarshen ayoyin da aka yi bayani akan wato ya ajuji wa mazu su idan suka zo saboda yawan su gaba ɗaya mutanen duniya gani za su kamar su ne su a cikin saboda gaba ɗaya za su kawai duk inda ka kalla zai gan suna zubowa sai mutane su ta guduwa suna buya kowa sai ta kama dabbobin mutane shi ne barayi kiri na fasan gano suna zuwa duk dabbobin jama'a za su kama su ne haka za su rike dabbobi za su kama su su ce sannan duk inda ruwa yake suka gani sai su sani kuma wato annaba ne za su kira ne ce za su je kan da wani katon koyi da sun to tawada tawada kuma za su tawo tawaga farko suna zuwa katon kogin da sun je suna zuwa suna shan ruwan gaba ɗaya za su yanke gaba ɗaya kamar ba a taɓa kogi a gurin ba kakan ba da yazo sai sai ai ko kamar an taɓa yin ruwa a nan babu sai dai ɗan gaba sai sai to haka za su yi gaba ɗaya kowa duk mutane sun kuya a gidan dalilin duk wanda suka kama za su kashe to haka za su mamaye ko ina har sai an kai matakin da da an dau lokaci sai Allah ya turo musu da wata irin tsutsa sai da rika kama musu wuya yana hudawa sai ta ce za ta karkace to tun da an ji shiru a gani sai mutane cewa zai je dubo mana mun ji ba ma jin hayaniya kowa ya fita sai a samu wani wato dan kundin bani ke ji ba zai je gani da ya ji ya gano sai ga duk sun mutu sun zama gawo shi ne zai tafi la yana ga ya mutane sannan a fito wannan ba alama alkiyama ce babba ba ba fata Allah ya kai mu wannan lokaci babba ce yana ɗaya daga cikin alamatul alamatul qiyama al-kubra alamomin alkiyama manya tun daga kan dujan din da sakowar mahadi da abin da ya kama da wannan da aka bada misali a baya to dole ya jujo mahadi al'umma ce mai zaman kanta shi da wani hadisi ya zo da yana akan cewa suna ciya ya annabi adam da aka ce cikin ƴaƴan annabi Adam ya sai inda tara a guda dubu ko guda ɗari ta sai inda tara gidan wutar to shi ne wani hadisi ya ce ai da al'ummar ya juji wa ma juji ba a haka saboda sun lallaka ba a yawa saboda haka duk wannan yawan suna cikin ya juji wa ma juji domin su bi ɗan wutar su za a riƙa kwata a ƴaƴan annabi Adam alaihi salatu wasalam yanzu ne Allah barkatun sarki yake to hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj hatta an buɗe ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yanzilu zaka gansu da kowanne tudu suna gangarowa to da kaga wannan Allah yake wa karabal wa'dul haqq alƙawarin gaskiya fa ya kusanto shi kenan shi ne wa alƙiyama alƙawari na gaskiya da Allah yake sai wa mutane to ya kusanto Allah yake fa idza hiya sha'isatul awsarul ladina kafaru a lokacin za a ga idanun kagurai ya yi tsuru-tsuru shi ne shafi sabbin abusaru yau mun tattasu biyu na abusaru kenan don surata ibrahim saboda haka sai ga idanu sun yi tsurku fi in kaki satul amsaru alladina kafaru ya wani na sai ka ji suna kiran ya kai can mu kun na fi gafla hakika mun kasance cikin rafkanwa rafkana wato min hada da wannan ranar bal kunna zalimin da waje zai ce kai ba ruwan nan magana mun ma lalata kawo da mu ne kawai kafirai da kansu za su ba da wannan kila sai Allah yake ni na'am إنكم وما تعبدون من دون الله حقب جهنم أنتم لها واردون Allah yake innakum lallai ku wa ma ta'buduna da abin da kuke bautawa min dunillahi ba Allah ba hasabu jahannam bi ma'ana hasabu jahannam kiraran jahannam ne gaba daya ko kallin kalmar ku da abubuwan da kuke bautawa duk abin da ake bautawa da mai bautar sai Allah yake hasabu jahannam kiraran jahannam ne antum laha wa'idun za ku rika gangarawa cikin wuta watakila wanda fara wani tunani domin wanda ake bauta kuma akwai annabawa akwai mala'iku kuma ba mu kare tafsirin anan cewa banda su ba innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam ku da abubuwan da kuke bautawa ko ba bayan Allah gaba ɗayan ku kiraran jahannama ne an jumla hawa jira za ku rika gangarowa a cikin wuta to mu ji me Allah yake a gaba na'am لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها الله أكبر وكل فيها خالدون na'am لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون Allah madaukakin sarki ce lau kana haula'i alihatan inda wanda kuke bauta wadannan alloli ne ma wara duwa ai da ba za su shiga wuta ba da ba wanda zai shiga wuta inda alloli ne Allah ya ce wa kullu fiha khalidun gaba ɗayan su a wutar za su dawoma dukan su. sai Allah ya ce lahum fiha zafirun a cikin wutar za a hada su wato da za a sa musu eh, sauti irin na kukan jaki karan fari shine zafirun mun je kukan jaki karan fari wato shine zafirun karewarsa kuma shine shahiqun kamar yadda ya zo a suratu lahum fiha zafirun wa shahiq wa fa'amal ladina taqu ko wa fi nar da Allah yake fara wanda suke gaskiyanci suke wa Allah yake ne to za a hada su da wutar jahannama su rika kuka irin da jaki farko da ƙarshe suna wannan iyo yadda jaki yake dawutsin a farko daban ne da na ƙarshe to haka yan wuta za su rika irin wannan kukan na jakuna to shine da hun biya da biro lallai a cikin wuta za su rika kuka irin na jaki karan fari wa hun biya la yasma'una kuma a ciki wutar ba za ta rika ji ba dan za a toke kullun Allah ne ce ikhtahu fiha wa la tukallimu za ji ta zamun malaiku ya maliku ne ya kabi alaina rabbu ya maliku ne ya kabi ya kai maliku roƙa mana ubangijinka sai ce alam ya atikum nadir ne gargadi ya zo muku ba sai gargadi kala kala ba na farko ka bayan zuwa annabi alaihi salatu wasallam wani mai gargadi yana kuma zuwa shine furfura da zarar ka ga furfura wani gargadi ake kuma yi ma cewa bawa Allah in ba kana da lafiya ba to kwanakin ka na karewa domin furfura gargadi ce ko shakka ba cewa an kana da wasu matsaloli ka gyara an kana da alkhairai ka dora to saboda haka Allah madaukakin sarki yake wa hum fiha la yasma'una ba na ji to shine yasrahu fiha wala al-alami atikum nadir bai gargadi bai zo wa qalu wala qad ja'ana nadir sai bari wannan magana ne gargadi ya zo fakadabna qayyada shi muke wa qulna ma nazzala Allahu min shay muka ce Allah bai taba saukar da komai ba komai ba ba to ya kaji kawai sai Allah ya ce iktau biha wala tukalli a toshe ma jin da take da magana ita kanta dawon din da take faɗa ba wato suna zamun zurgi kawai a bar bakin su rika hamhama irin da zai wurin wannan sautin na zaki ya rika fita daga daga bakin su amma dai magana su dena to kawai gaba ɗaya sai a doke wutar ma wutar ba mala'ika ya kyale su su sai to sai Allah madaukakin sarki yace innal ladina sabaqat min lahum
إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون Allahu akbar لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون la لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وجعل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى حقيقة وندا الجنة تتبت أجريسها وجمه to sai Allah bada hujjar sarki yake ulaika su waɗannan alha dangane da wutar da aka faɗa an ci bula hawa da juna sai yake mu ba a juna mun ne san tasire to a kenan annabi Isa alaihi salatu wassalam annabi Uzairu malaika Jibrilu duk waɗannan bayin Allah ba dan wannan ayar wato da su sai ba shi za muka ce kuma ba wani istisna'i da aka yi a can an ci bula hawa da juna ko haka Allah yake gaba ɗaya kuda innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam inda iya wannan ayat ce ba ka da wanda zai da zaka zo kace malaika jibril Allah ba zai sa shi auta ba domin ana bauta ba ba ka wanda zai da zaka ce annabi uzair Allah ba zai sa shi auta ba amma dalilin mun wato yana gaba sai Allah yake innal ladina sabaqat lahum min al-husna lalle waɗanda aljanna ta tabbata a gare su ne al-husna lil ladina hasanu al-husna wa ziyada saboda haka al-husna aljanna ake nufi al jazaa'u li ihsani illa li ihsan saboda haka aljanna ake nufi to wannan da aljanna ta tabbata a gare su ulaika alhamu ba'du lalle Allah yake za mu nisantar da su daga wannan wutar kuma kun ga annabi da kansa tun a duniya sai da ya wanke kansa cewa shi ba shi yake tubituwa a suratul nisa da suratul maida sai da ya fito kurkuru ya bada yake ya ubangiji ba ruwana a an ta kunta lin nasi takhiduni wa ummi ilaha min dunillah qala subhanaka ma yakunu li ana aqula ma laysa li bi haqqa in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamu ghuyub ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم إلى آخر الآيات كما يا وجه كذا kuma mu ma sai da dan za mu faɗa mu karanto ayoyi a ranar alkiyama cewa tabbas annabi Isa babu ruwansa su ne suka yi izini suka jirkita abubuwa suka jirkita littafin da ya zo ne to sai Allah ya ce ulaika anha mubadun lalle shi dan gare da wannan wutar mubadun ababan ne zantawa ne Allah ya ce la yasma'una hasisaha hutun wuta ma ba za su ji ba huti irin ka zo wucewa ta gidan biredi ka ji wutar ka yi ji zafin burin to irin wannan ma ba za ka ji ba wahun fi manke haka an fito muƙadiri kai karewa ba su suna gurin da duk abin da ran su yake so shi za a ba su kadiru za su dawo ba a wannan gurin ina ne aljanna إن الذين قالوا ربنا الله ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا به تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون yake nuzula min gafuru rahim min gafuru rahim saboda haka duk abin da ranku yake so za a ba ta aljanna saboda ba saba wa Allah ba to shine yake wa fi maka an kusu khaliduna dangane da abubuwan da rawukan su suke so za su dawoma a cikin aljanna ana kawo musu sai Allah yake ne la ya'zuruhum al-fada'u al-akbar firgici babba ba zai gane su ba me firgici babba ai shine busa kaho ko wani fi kafin turi fata yi kamar fi samawati wa mawti na wasu illa za a yi busa kaho duk wanda yake cikin sama da ƙasa kowa sai ya firgita sai wanda Allah ya ga dama to wayannan sai Allah ya ce la ya'zuruhum al-faza'u al-akbar wannan firgitin babba ba zai dame su ba butar kaho idan an buta ta to ba za ta shiga firgici ba ba za hankalin su ba zai dage wasu shiga damuwa saboda alƙawarin da Allah ya yi wata talakahu mul mala'ika a wani albishir wanda za su zo ma su yi masa karɓar baki mala'iku ne sun je sun tattare hanya gaba ɗaya ana jiran za su zo ka auna da gani idan shugaba zai zo guri ya ake karɓarsa to mala'iku ne za su karɓi wayannan bayan Allah shine wa tatalaqahum almalaika malaiku ne za su karbe su hada yawmukum alladhi kuntum tu'adu ki rika cewa da su lalle wannan ita ce ranar da wato kuka kasance ana muku alƙawarin ta gashi ta zo yau sai Allah yake na'am يوم نطوي السماء تقضي بالكبر كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين Allah madaukakin sarki yace yawma nadwi samaa ka tuna ranar da zamu lallace sama shine nadwi samaa kamar da Allah yake fada a can wato suratul zumar wa ma qadarullah haqa qadari wa ma qadarullah haqa qadari wal ardu jami'an qabdatuhu yawma al-qiyamati was samawati madwiyatun bi yamini dai subhanahu wa ta'ala amma subhanahu wa ta'ala amma yushrikun cewa ba ta girmama Allah yadda ya kamata a girmama Allah wani abu jami'a qabdatuhu yawm al-qiyamah gaba ɗaya karsai da bakar ubangiji ke ranar al-qiyama wasta ma wato da samman kansu sai yake bi yamini a hannun damansa na kudura sai yake subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata wato da girmama ga ubangiji madaukakin sarki amma yi shirkuna dangane da abin da suke wa Allah shirka ne to shine yawma nadu sama'a ka aini sijil ka tuna ranar da za mu nannaɗe sama ka aini sijil kamar yadda ake nannaɗe tabarma ko rijista takarda bayan an gama amfani da ita yana da mutum ya je ya yi wa wani intabi zai nan nade takardar haka yadda ake nade takarda ko tabarma lil kutubi ga abin da aka lil kutubi bi ma'ana lil kitabi ko lil kitabi ga abin da aka rubuta ana nufin abin da aka rubuta bayan an gama rubutu sai a nan nade takardar to kamar haka za a yi wa duniya gaba ɗaya a nan nade ta kamar tabarma Allah ya ce wa'adin alaina alƙawari ne a gare mu inna kunna fa'ilin lallai mu fa'ilina wato za mu aiwatar da haka kama badana awwala khalqin yu'idu kama yadda muka fari awwala khalqi kama yadda muka fari halitta farko yu'idu haka za mu dawo da ita tun da ka annabi adam alaihi salatu wasalam har zuwa kan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka za a dawo da Allah yake wa'adan alaina alqawli ne gare mu inna kunna fa'ilina lallai mu za mu aiwatar da haka wata kila ta tiye zuwa kafin mu shiga sabuwar tura shi ne za mu ji lokacin da za a nade sama da ƙasa gaba ɗaya su mutane suna ina wannan tambaya ne sai sati mai zuwa suna ina yau ma zaɗu rita domin ya ba a ce mana bayani sama a kan yi su jini da kutubi an nan nade ƙasa gaba ɗaya an nan nade sama ina mutane su wannan tambaya ce kafin mu fara karatu sabuwar tura suratul hajji muke so mu ji domin ita ma za ta yi bayanin alkiyama ita kanta suratul hajji to muna so mu ji sati ne zuwa Allah ya nuna mana ya tabbata hadisi ibn Umar annabi alayhi salatu wasallam yana cewa inna la yaqbidu yawm al-qiyamati al-aradina wa takunu as-samawati bi yamini lalle Allah zai nan da kasai sannan da sammai su ma za su kasance a hannun daman sa na kudura to saboda haka kaga hadisi ya tabbatar aya ta tabbatar kamar yadda Imam Bukhari ya fitar da wato hadisi sai Allah ya ce inna kunna fa'ilina wannan abubuwan da muka gaya muku lallai wato za mu tabbatar da su sai Allah ya ce
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الله أكبر إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Allah ya ce wa laqad katabna fi zaburi hakika mun rubuta fi zaburi a cikin ababen rubutawa shine littattafai domin zabura ai ana nufin wato littafin rubutu saboda haka fi zaburi min ba'di zikiri bayan tunatarwa bayan tunatarwa annal arda cewa ita duniya yarituha ibadiyas salihun Allah zai gane da ita ga bayin Allah na kwarai kamar da ya faɗa a cikin suratul arab إن الأرض لله يريدها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين lallai ku sani cewa ita duniyar nan lillahi ta Allah ce yurituha man yasha'u min ibadi yana gadar da ita ga wanda ya ga dama ga daga cikin bayinsa ba wai ana nufin dan ka zama bawan Allah da gartacce kuma kai ma ba za ka ji daɗi a duniya ba sai Allah ya baka duniyar shine yurituha man yasha'u min ibadi sai yace wal aqibatu lil muttaqin to kuma gani kyakkyawan karshe na masu tsoron Allah ne sannan haka ya faɗa a suratul ghafir inna la nansuru rusulana wal ladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lallai wato la nansuru rusulana za mu taimaki manzannin mu wal ladina amanu da wanda suka yi imani fil hayati dunya a wannan rayuwar ta duniya wa yawma yaqumul ashhad da ranar da ke duniya daya sannan haka ya kuma faɗa a suratul nur wa 'ala alladina amanu minkum وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض kamar taklafa alladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tabalahum aga wannan dai ayoyi ne da suke ba da goyon baya cewa wanda ya bi Allah ya bi Allah da gaske ba zai yake nuna duniyar ma ba za a danka ba ita a hannunsa ba saboda haka ka bi Allah da gaske duniyar ma za a danka ma ita ka rika kallon ta a hannunka to shine wala kadi ka tauna fi zaburi lallai wato mun rubuta a cikin wato littattafai shine annabi anzala ala daud wa zikr wa tawra shine wato kamar littafin da Allah ya sauka wa annabi daud alaihi salatu wa salam domin ba'd zikri bayan wata ba da zikri min ba'd zikri bayan ummul kitab bayan fatiha aka wata ba da suka fassara amma yan bayan gargadi na kowanne littafi ba أن الأرض لله الدنيا يريد أن يريدها عبادي الصالحون الذي قال لك غباي ولن تسي ما تنقرتا إن في هذا لله تكيو هكا لأخي بيان لبلاغا أقوي إسروا gawa ni kaumin ajiji na gabayi ga mutanen da suke masu bautar Allah sai Allah ya ce wa ma arsalnaka lalle ba mu aiko ka ba illa rahmatan lil alamin fati sai dan jin kai lil alamin ga waɗanda suke wato talibai gaba daya haka Allah ya faɗa a suratul Ibrahim alam tara ila alladheena baddalu ni'matallahi kufran wa hallu qaumahum daral bawar jahannam yaslawna wa bi'sal qarar sannan kuma haka ya faɗa a cikin suratul Fussilat qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa wal ladina la yu'minuna bi adhanihim wa qurun wa huwa alayhim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id duk wannan ayoyi ne da suke nuna wa cewa wato annabi alaihi salatu wassalam Allah ya aiko shi rahama ga dalibai kuma har wato banda dalibai mutum da wato kafiri da musulmi har dabbobi ma mun sha ba da misali a baya ka koma adabul mufrad za ka mutanen da aka baka akan cewa jin kan annabi alaihi salatu wassalam ba kan mutane kawai ya tsaya ba har kan dabbobi da tsuntsaye Iza ya tabbata a hadisin Abu Huraira an tambaya Annabi alaihi salatu wasallam ana sai da ya Rasulullah qulu ala al-mushrikeena kayi wa mushrikai bakar addu'a me Annabi yace cewa inni lam ub'ad la anan wa inna ma bu'ithtu rahma ba ai ko da rika ji wa mutane ba ka annabi an aiko ne da dukkan mutane la haula wala quwwata illa billah qulu ala al-mushrikeena kayi wa mushrikai bakar addu'a yace yace ni ba aiko ni dan rika tsine mutane wa inna wa inna ma bu'ithu rahma an aiko ni rahmatan lil alamin ya fassara ba hadisi to shine wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai Allah yake na'am a ƙara zai قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون Allah madaukakin sarki yace kul inna ma yuha ilayya ga ya musu kai yuha ilayya ni ana min wahayi ne Allah ba ilahu kuma ilahun wahid an yi min wahayin cewa wato wanda ya cancanta a bauta wa shine ilahukum ko kuma wanda yake ubangijin ku shine ilahun wahidul ubangiji guda ɗaya tilo ba da an tun musulmi ne tun kun miƙa wuya a hakan an ce in gaya muku abun bauta guda ɗaya ne kun miƙa wuya ba in ta wallau idan kun ci fa kun tene da du'a zan ci kuma ala sawa ina yi muku hela ina sanar da ku cewa in kun shirya Najeriya shine fa wata kawai ne ina sanar da ku cewa in kun shirya Najeriya sannan na kun biyu kuma wani yayi ba zan bauta abin da kuke bauta ba kuma kuma za ku bauta abin da nake bauta ba saboda haka shine azanci kuma ala sawa duk abin da kuke nufi mu je zuwa kar ku dauka ma shayin ku aiki Allah yake wa in adari ai wa ma adari in bi ma'ana ma ma adari ban san cewa a qaribun an ba'idun ma tu'adu ita alkiyama da azaba da Allah yake muku alƙawarin ba ku biji ba zai muku ban sani ba cewa a qaribin a kusa take an ba idin ko a nesa take ma tuwa dole irin abin da aka yi muku alƙawari ban sani ba Allah yake domin al'amarin alkiyama kun ga ai ya tsaro raka ani sa'ati ayyana musa ko kun inna ma ilmu inda rabbi haka gurare da dama haka ya rika fada la yujalliha li waqtiha illa hu la tara arab to dai yake innahu li ya'lamul jahra min al-qawli ka sani cewa Allah ya ga abin da ake bayyanawa na magana wa ya'lamu ma taktumuna kuma ya ga wanda kuka koyi a zukatan wa ina adadi sannan kuma ban sani ba na Allah hu fitratin lahu cewa watakila wannan abin da Allah ya turo muku jarraba ku yake wa mada'un sannan kuma dan jiyar da ku dadi ake yi sai ga mutum yana ta je kashiyarsa kuma yana samun kuɗi sannan lafiyar da lau shine wa mata'un sannan jin dadi ne ila ila zuwa wani lokaci dan kankani sai Allah ya ce kana a wata kira'ar kun kira'a mutawatira Allah ya ce qul rabbi qum bil haqqi bara mu fara fasara ta cewa kun ga ya mutu rabbi qum bil haqqi kace da su ya ubangiji kai hukunci a tsakanin su tsakanin mu da su bil haqqi da gaskiya wa rabbuna rahmanul musta'an lallai ubangijin mu shine ar-rahman al-musta'an abun neman taimako alama ta gona akan abin da suke sufaitawa shine karshen ayar to kaga kada ko wata kira'a cewa ko rabbi qum bil haqqi an ce annabi ya faɗa ya faɗa ya faɗa to nan ko sai aka zo aka ce ba kala ayya ma faɗa din shi kenan dan an ce fara a ɗaya kira'ar na kuwa sai Allah ya gaya ma qala rabbi qum bil haqq ai ya ce ya ubangiji ko qum bil haqq wato kai hukunci da gaskiya wa rabbuna rahmanul musta'an lalle ubangiji mu shine ar-rahman al-musta'an abun neman taimako alama ta siguna dangane da abubuwan da kuke suka yi tawa wannan shine karshen suratu suratul anbiya aya 112 muna fata Allah madaukakin sarki wato ya ya ba mu albarkacin wannan sura mai albarka duk damuwar da muke ciki muna tawassuli da wannan ayoyin da muka biya muka yi masa darasi guda muka yi Allah mana cikin sarki ya yi mana muna roƙo ubangiji da sunayen sa kyawawa da kuma mun taruka sa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon minta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon minta ba da ƙarshe muna ƙara sanarwa cewa waɗanda muka ce za mu buɗe tamhid da yara muna gayyata wanda suka fiyo suka karɓi fom na yaran muna ƙara tunatar da su cewa za a fara karatu ranar laraba sannan kuma za a yi taron iyaye mata ranar talata karfe tara da rai iyaye mata na iyayen da aka karɓa wa gwam kenan da ta bukari ismail zai tunatarwa dangane da ƙa'idodinmu da kuma abubuwan da ya kamata su tafi da shi akan abin da ya shafi yara don tarbiyyar su ta wannan shi ne sanarwa da sannan akwai alhaji abdullahi yana zama a alhaji abdullahi kuma na samu labarin cewa mahaifiyarsa ta tara su suna da kowa miji madaukakin yana can guman ta allah madaukakin sarki ya yafe mata ya kuma ba su juriya da hakuri dangane da rashin da aka yi muna da kowa ubangiji da sunayen sa kyawawa dukkan musulmi marasa lafiya allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya allah ka inganta lafiyar waɗanda suke mana wasiya da addu'a allah madaukakin sarki ka biya musu bukatunsu na alkhairi muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa waɗanda suke neman aiki da waɗanda suke neman admission Allah ya tallafa musu waɗanda suke neman aure ko waɗanda suka sa aure gaba da wanda aure ta kota a gaba Allah madaukakin sarki ya tallafa musu muna roƙon ubangiji da sunayen ta kyawawa da tsofin da madaukaka Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am har yanzu da fara tana nan ne a rai to ana ƙara roƙon cewa Allah madaukakin sarki ya dan kwarai kwarai biyan yana faɗa cewa ruwa ya tsaya yanzu da kafa ba za ta yi ba wataƙila wani ɗan bakin iskar shi a hasashen da yana ganin wato na dawa dan wannan zafin da ban iska to muna roƙo Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متوكل علينا فاغفرنا يا رب العالمين اللهم قلنا سيدنا الى طاعتك ولا تكلنا الى انفسنا وقد علمت اعطنا لذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.